إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 18 ga watan rajab shekara ta 1400 da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha tara ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ɗari da goma sha ɗaya cikin jirangin darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn taymiyyah yana karantar da mu ne aslan game da tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi don fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke da alaka da ahadisu sifat sai dai kaman a tsarin ibn taymiyyah yana yawaita sakin layi da kwararo matsaloli mabambanta a cikin wannan littafi nashi kamar asrarul tafai muna ta bibiyar sa inda yake mana fashin baki akan maganganu da ya dinga ɗauko su daga littafin ar-risalatu al-qushayriyya wallafar abul qasim al-qushayri yana magana akan wasu masail da ke da alaka da aqidar musulmi dangane da kaddara a inda yake mai da zance ga wasu abubuwa da sufaye suke faɗi dangane da ar-riba bil qaba'i wal qadar ya kawo wata magana wadda ainihin ya ambata daga wasu cikin malamai su irin su albaƙin lani su abu ya ala waɗanda manyan malamai ne na fikihu kuma masu aƙida ta ashariya akan cewa batu game da imani da ƙaddara da yadda da ita ana mushi fassarori iri uku wato ta fuskar cewa shin kamar yadda kadariya suka nemi su kafawa su waɗancan malamai hujja cewa idan mutum ya yarda da duk abin da Allah yake kaddarawa to wannan yana nufin kenan za a zama ana yarda ana amincewa ana farin ciki da faruwar sabo daga nan shine wato malam sai ya kawo fassarori har kala uku ga wannan matsala ya kawo amsa da malaman farko suka bayar cikin limamai da ainihin malamai waɗanda suke na dace wanda suke cewa babu wani dalili ingantacce wanda ya umarci mutum musulmi da ya imani da duk abu ya imani ya gazgata amin wato ya yadda ya kuma yi farin ciki da duk wani abu da ya faru a kaddara babu wani dalili akan haka da ce cewa hakan da'a ne ga Allah abinda aka ce mutane su imani su farin ciki da shi shine abinda Allah yake so kuma mutane musulmai za su yi takaici su bakin ciki akan abinda Allah baya so ko da kuwa a kaddarance abin ya faru ya sake kawo wani jawabi na biyu na waɗanda suke cewa wato za a yi za a yarda da ɓangaren kaddara wanda Allah ya yi sannan kuma a ji haushin ɓangaren wato abin da ya biyo baya na ita kaddara yace wannan amsa ce mai rauni amma yayi bayani akan ta a wasu wurare to amsa ta uku ita ce da zamu tashi akai inda yake cewa as-salisu annahum qalu inna hadhihi al-ma'asiya laha wajhan suka ce waɗannan saban Allah suna da fuska guda biyu wajhun ila al-abdi akwai fuskar da ta shafi ainihin bawa min haythu hiya fi'luhu wa san'uhu wa kasbu ta fuskar kasancewar wannan aiki aikin bawa ne sana'antawarsa ne ƙoƙarin kansa ne wajhun ila rabbi min haythu annahu khalaqaha wa qadaha wa qaddaraha da kuma ɗaya fuskar da ta shafi al'amarin Allah subhanahu wata'ala shine fuskar kasancewa Allah shi ya halicci waɗannan ayyuka Allah shi ya zartar da waɗannan ayyuka Allah shi ya kaddara faruwansu fanarba min alwajhi alladhi yudafu bihi ila Allah sai zama mu yarda da abin da yake ya shafi fuskar danganta waɗannan abubuwa zuwa ga Allah wala narda min alwajhi alladhi yudafu bihi ila al-abd amma ba za mu yarda da fuskar abin da aka danganta zuwa ga bawa ba in kaunuhu sharran وقبيحة ومحرما ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك domin ta fuskar abinda aka danganta wa bawa shine abinda ya ba wannan aikin zama sharri shine abinda ya ba wannan aikin ya zama ainihin mummuna shi ya hukunta wannan aikin ya zama haramu kuma shine ya sa aikin ya zama sababin Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wanda ya aikata azaba, kuma mutumin ya zama abin zargi a shar'anci da abubuwa irin waɗannan mana ta fuskar alaƙar bawa da ayyukan ne ayyukan suke da waɗannan siffa, amma ta fuskar alaƙarsu da kasancewarsu wato ƙaddarori ne na Allah abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya zartar to ba a musu waɗannan hukunci. Ya ce, wa innama huwa min jihati kauniha mudafatan ila al-abd duk waɗannan sun faru ne ta fuskar kasancewar an danganta ayyukan zuwa ga bawa yace wa hadha maqamun fihi min kashfi al-haqa'iq wal asrari ma qad dhakarna minhu ma dhakarna wannan mahallin akwai wasu sirrori da mas'aloli masu zurfi wanda mun faɗe su a ainihin wani wuri wanda ba wannan ban jibin tabiya yace fi gairi hadha al-mawdi wa la yahtamiluhu hadha al-makan wannan wurin ba zai ba da dama a yi ta tattaunawa mai zurfi game da wannan al'amari ba fa inna hadha muta'alliqun bi masail sifati wal qadr wannan mas'ala tana da alaka da mas'aloli na sifofin Allah subhanahu wataala da kaddara Allah subhanahu wataala wa huwa min a'zami matalibid din wato imani da kaddara da imani da siffofin Allah da gaskata su yana daga cikin muhimman abubuwan da musulunci ke neman ka daga aikata ya kai musulmi wa ashrafi ulumil awwalin wal akhir kuma sanin wannan ilimi na daga cikin ilmomi mafiya daraja a kuma malaman da da kuma na baya wa adaqqiha ala uquli akthar al alami kuma ilimi ne mai zurfi wanda ba kowa ke iya gane shi ba mas'alar kaddara kamar yadda muka sha faɗa mas'ala ce mai zurfi mas'ala ce mai wuyar ainihin sha'ani da sarrafawa da haka abin da ya ceci bawa shine kai imani da abin da aka faɗa kar ka kutsa cikin abin da baka san da bayaninsa sai ce wal maqsudu huna abin nufi dai anan shine anna mashayikh as-sufiyya lalle su shehunnan dariqu wa ghayrahum min al-ulama da wasu malaman ma wanda ba su ba qad bayyanu anna min ar-ridha ma yakun ja'ilan sun bayyana cewa akwai abinda yadda da shi ja'izi ne wa minhu ma la yakunu za'idan akwai kuma wannan kudirce yadda da kaza akwai abin da bai dace ba fadlan an kaunihi mustahabban ballantana a ce ya zama mustahabbi aw min sifatil muqarrabina ko kuma a ce ya zama daga cikin sifofin bayi makusanta Allah wa anna abul qasimi zakara fi risalati zalika aidan kuma abin da ake so a gane shine shi kanshi abul qasim al-ushiri ya ambaci wannan ma'ana bayan da ya gama dogon zance da dogon raji da ya musu shine zai yake dunkula magana cewa abinda wasu sufaye suke riyawa na cewa su sun yarda da duk abinda Allah ya hukunta musu ba za su yi addu'a ba ba za su nemi aljanna ba ba za su nemi tsari daga wuta ba saboda su ba ruwansu su ba sa neman komai yadda Allah ya yi haka kawai shikenan sun tsaya iyana ba za su bauta wa Allah da addu'a ba ba za su bauta wa Allah da neman falalarsa ba ba za su bauta wa Allah da neman tsayi daga jarabawarsa ko azabarsa ba suna ganin wannan wani makami ne babba shine ce to abinda ake so a gane anan malaman su a cikin sufaye na da sun yi magana akan wannan kuma sun nuna wannan ba daidai bane kamar yadda sauran malamai suka yi hasali shi kanshi alƙushari inda suke ta kwararo maganganunsa shi ma yi magana akan wannan fa in kila inda wani zai ce hadha alladhi dhakartumuhu amrun bayyinun wadih ce ya kai ibn timiya wannan abin da kake ambata ai abu ne a fili abu ne a bayyane fa min aina ghalata man qala riba anta la tas'al Allah aljannata wa la tasta'iru min an-nar daga ina ka samu magana cewa wanda duk yace ni ba zan roki Allah aljanna ba kuma ni ba zan nemi tsarin Allah daga wuta ba a ina ka samu cewa wannan kuskure ne waghalata man yastahsinu mithla hadha al-kalam aina ka samo cewa wanda yake kallon wannan magana matsayin kyakkyawan magana kuskure yake da mai fadan da mai ganin wanda yake fadan ka'inan man kana kowaye shi kila sai a ce ma wanda yayi wannan magana a ce ghalatu fi dhalika kuskuren da ke cikin wannan magana shine ne annahum ra'au annar radi bi amrin la yatlubu ghayra zalika suna ganin wai wanda ya yarda da wani abu in dai ka yarda da wani abu to bai halasta ka nemi wani abu aka sansa sai dai ka tsaya iya wannan da ka yarda da shi to wannan tunanin shine kuskura yace fal abdu idza kana fi halin min al ahwal famin ridahu Allah ya tuluba gaira zalikal hal suna cewa bawa idan yana kan wani mataki ko wani yanayi ko wani hali daga cikin abin da za a gane ya yarda da wannan abu da Allah ya kaddara masa shine a ga baya neman canji idan baka da lafiya in kana so a gane ka yarda da abin da Allah ya jarabce ka shi lafiya to kakka nemi Allah ya warkar da kai idan kana cikin talauci in kana so kuma Allah ya gane da gaske kai da talaucin to kada kai addu'a Allah ya baka wadata duk haka ne karka nemi wani canji daga wannan yanayi thumma innahu ibn taymiya yace to bayan wannan muguwar magana da suka fara kuma su suna ganin ra'au anna aqsa matalibil jannati anna aqsal matalibi aljannatu suna ganin cewa mafi kololuwan abin da bawa zai nema shine aljanna wa aqsal makarihin nar mafi ƙololuwar abin da bawa yake tsoro yake gujewa ita ce wuta faƙalu da aka sai suka ce yan bagi an la ya tuluba shay'an walau annahu janna wani kuskure na suka ce to abin da ya kamata shine kada bawa ya daga hannu ya roki komai a wurin Allah koda wannan abin neman shine aljanna wala yakrahu shay'an kuma bai kamata bawa ya ci wani abu ba walau annahu naru ko da wuta ne fa hadha wajhu ghalati ibnu taymiya ce wannan shine fuskar kuskuren su kuskuren su na farko shine tunanin cewa saboda na yarda da wani yanayi da nake ciki to kana nemi kai ma'ana kaga wannan ya saba wa waqi'an abin da shari'a ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi annabta da manzanci ya bashi ilimi wanda ya kula kowa amma da haka Allah ya ce ka dinga cewa wa rabbi zidni ilma abinda Allah ya bashi ya yarda da shi ya karba ya ishe shi amma Allah yake ka dinga neman kari to duk su kuma suka ce duk abinda aka baka kuma ya zama ya ishe ka to kada ka nemi kari neman kari rashin godiya Allah ne sannan kuma duk wata jarabawa da kake ciki to kar ka nemi Allah ya fitar da kai kaga wannan ma ya saba wakin abin da aka yi daga annabawa mun ji daga annabi ayyub wanda yake addu'a yana cewa Allah ka fitar da ni daga cikin abin da ya same ni anni masani shaytanu bi nusbin wa azab mun ji addu'a irin ta annabi zakariya wanda yake neman haihuwa da sai ya yadda da yadda Allah ya tsara mai kenan mun ji addu'a ta abin nan mahaifiyar annabi isa mahaifiyar annabi musa duka bayan Allah na gari suna addu'a tare da cewa ba wai saboda ba sa yadda da ni'imar da Allah ya musu ko kuma saboda sun gaza wajen haƙuri game da jarabawar da Allah ya musu a saboda ita kanta addu'ar da neman falala Allah ibada ce to su sai suka ce a ba su yadda da wannan ba na ɗaya kenan na biyu kuma sai suka ce samsam bai kamata ka dinga neman wani abu a wurin Allah ba ka bari kawai abin da Allah ya ga dama ya baka sawa'un aljanna Allah ya niyyar baka ya ga dama ya baka wuta ya niyyar baka in ya ga dama ya baka kar ka nemi wannan kar kuma ka nemi tsari daga watan nan wannan magana ta su ibn tamiya yace ita ce kuskuren da suke akai kai ودخل الدلال عليهم من وجهين sai kuma wata bata ta shigo ta sadado zuwa gare su ta fuska guda biyu ahaduhuma fuska ta farko zannuhum anna ar-ridha bi kulli ma yakunu amrun yuhibbuhu Allah wa yardahu sai suka dauka cewa kuma wannan ra'ayin nasu to shine wa abinda Allah yake so wannan ra'ayi shine tsantsagare bauta Allah cewa su yadda da abinda Allah ya tsaga kar su nemi wani canji na alkhairi ko kuma canji daga wata wato jarawa da suke ciki zuwa mafi alkhairi kar su nemi wannan sai suka dauka cewa ma wannan ibada wa anna hadha min a'zami turqi awliya illa suka ce ma wannan shine tafarkin waliyai kamar da zaka ji suna faɗa cewa su ai ba sa neman komai a wurin Allah su ba ma aljanna ce da musu ba su dai kawai Allah ya dade su faja'alur ridha bi kulli hadithin wa ka'inin aw bi kulli halin yakunu fiha al-abdu tariqan ila Allah suka sanya yarda da duk wani abu da zai faru ko duk wani abu da yake a yawon ko kuma yarda da duk wani hali da bawa ke ciki suka ce wannan ita ce hanyar da ake samun yarda Allah ba za ka aikata komai ba kai dai ka zauna kawai da kake ko kuma sai ka samu yarda Allah fadallu dalalan mubina mala yace sai suka bata bata mabayyane wa tariqu ila Allah inma hiya an tardiyahu bi an yaf'ala bi an taf'ala ma yuhibbuhu wa yardahu alhalin hanyar da ake samun yarda Allah shine ka nemi yarda Allah ta hanyar aikata abinda Allah yake so kuma Allah ya yarda shi wannan shine khulasan hanyar samun yarda Allah me Allah yake so me Allah ya yarda da shi to sai ka aikata abinda Allah yake so na ibadoji abinda Allah ya yarda da shi na ayyuka da maganganu da sauran ainihin wato abubuwa na kudircewa sai ka aikata wannan sai ka samu yarda Allah shine yake cewa la an tarda bi kulli ma yahduthu wa yakun ba wai ka zama kana da yarda da duk abin da yake faruwa ko yake kasancewa ba فإنه هو لم يأمرك بذلك من شيء الله بي umarce ka da haka ba wala radiyahu laka wala ahabbahu kuma Allah bai yarje maka haka ba kuma Allah bai so haka ba Allah bai umarci bayi da cewa duk abin da suka ana yi su ji a ransa suna son abun cewa ai tunda dai Allah ne ya kaddara aka ma'ana ka gonna shan giya sai a ranka ka ji cewa wannan ai wali ne ma ai abin da Allah yake so ne yake kaga wannan barna ko wani fasadi ka ji kayar ka zo kaga wannan wasa da addini ka ji kana son wannan abu saboda wai kai kudircewarka ai kaddara Allah ce to Allah bai umarce ka da haka ba Allah bai yarda ai haka ba kuma Allah baya son haka bal huwa subhanahu yakrahu wa yaskhatu wa yabghudu ala a'yani wa af'ali hasali ma shi kanshi Allah subhanahu wa ta'ala yana kyama yana fushi yana kin wasu ɗaiɗaikun bayi da wasu ɗaiɗaikun ayyuka maujuda wanda kuma ga sunan suna faruwa la yusiha illa huwa ba wanda yake kididdige waɗannan ayyuka da waɗannan mutane da Allah yake kise shi Allah akwai mutane a cikin rayuwa akwai wasu ayyuka da mutane suke aikata wanda Allah baya so Allah baya son shirka Allah baya son fasikanci Allah baya son sabo wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kyamaci wannan abin kuma ya kyamatar muku da su kafirci da fasikanci da saban Allah Allah baya son bata baya son barna Allah baya son mugunta zalunci duka wannan abubuwa Allah baya son su kuma Allah baya son masu aikata su kuma ga ayyukan nan ana aikata su kuma ga masu aikata wannan ana ganin su kaga Allah baya son waɗannan ayyukan bai son waɗannan halittu to shi kanshi Allah da ya halicce su bai son su ayyukan waɗanda Allah ne ya kaddara su kuma Allah baya son su ta yaya kai bawa zaka ce kana so kaga Allah bai umurci ka ba Allah bai ce kai ba Allah bai tsara haka ba kuma shi ma baya son haka ballantana kai ka so haka yace a wilayatul lahi muwafaqatuhu bi an tuhibba ma yuhibbu abinda zai sa ka zama waliyi na Allah shine ka dace da Allah wajen san abin da yake so wata buguda ma ya bugudu ka ƙi abin da Allah yake ƙi wata kraha ma ya krahu ka ƙyamaci abin da Allah yake ƙyamata wata khata ma ya khatu ka ƙi abin da Allah yake ƙi wato wari man wari ka so waɗanda Allah yake so wato adi man adi kuma kai kiyayya da waɗanda Allah yake kiyayya da su wannan shine tafarkin waliyan Allah son abin da Allah yake so da kin abin da Allah yake ki da son waɗanda Allah yake so da kin waɗanda Allah yake ki fa idza kunta tuhibbu wa tarda ma yasqatu wa yakrahu in ka kasance kana so kana yarda da abin da Allah baya so kana yarda da abin da Allah yake ki kunta aduwa to kai makiyin Allah ne la waliyahu kai ba wali bane wa kana kullu dhammin nala man radiya ma asqata Allahu qad nala duk wani abin zargi wanda yake hawa kan wanda ke kin abin da Allah ke so duk wani abin zargi wanda ke hawa kan wanda ke son abin da Allah ke ki to ya hau kan ina fata mun gane wannan malai ke fata dabbar haza ya kai musulmi tsaya ka natsu ka dau izina game da wannan mas'ala fa innahu tanbihun don wannan faɗakarwa ne ala aslin azimin akan wata ka'ida muhimmiya dalla fihi min qawa'ifin nusaki was sufiyati wal ubadi wal ammatu man la yuhsihim illa Allah waɗanda suka bace game da wannan mas'ala cikin masu bautar Allah da sufaye da masu yawan sallah da sauran talakawa Allah ne kadai zai iya kirdige wanda suka shiga bata sanadiyar wannan wanda za su ce to ina ruwanku da abin da yake aikatawa ai Allah ne Allah ne ya jarabce shi da shi ai Allah bai ce kaza ba ai ai ai a bar kowa da Allah shi ai alaikum anfusakum ai ba komai duk abin da kaga yana mutane suna yi kaddartawa Allah ne da Allah bai yadda za su aikata ba da ba su aikata ba don haka kai dai kawai ka yadda da komai da Allah ya to irin wannan maganganun zaka dinga jin sa bakin dariƙa da cewa su ba su san aljanna ba su kin wuta su duk abin da Allah ya yi su daidai ne su ko a wuta ma Allah ya saka su in dai Allah ya basu da san ma'aiki to daidai ne ai duk wannan magana ana jin sa a bakin mutane a bakin wato muridai a bakin shehunnai da a bakin gama garin mutane mala ya ce to kaɗaya ka lura da wannan ɓata ce babba kuma wato wanda suka ɓata ta wannan fuska suna da yawa ƙwarai da gaske alwaji sani fuska ta biyu ya gama magana akan fuska ta ɗaya ita ce ya sake raba ta zuwa gaba uku da muka ji sai ce annahum lam yufarriqu bayna ad-du'a alladhi umiru bihi أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينحوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع yace sun kasa bambance tsakanin addu'a allazi umiru bihi addu'ar da aka umurce su aka ce su yi amra ijabi umarni na wajibi wa amra istihbabi da kuma umarni na mustahabbanci wa bainar du'a sun kasa mace tsakanin wannan da kuma addu'a wadda allazi nuhu anhu wanda aka hana shi aw lam yu'maru bi ko kuma addu'ar da ba a umarta ba wa lam yunhawu ko ba a bari ba a hana ba an bakka ne in kaga dama kai in kaga dama ka bari fa inna du'a al-'abdi li rabbih wa mas'alatahu iyyahu thalathatu abwa kuma ita addu'a da bawa ke yi da abin da yake nema abun bawansa abun ubangijinsa na roƙo da yake yi to kala uku ce addu'a kala uku ce ta fuskar wajibci da ta fuskar halarci da kuma ta fuskar rashin halarci nau'un umira bihi al'abd akwai nau'in addu'a wanda aka umurci bawa da ya dinga yi imma amr ijabin wa imma amr istihbab ko dai an umurce shi da yayi ta a matsayin wajibi ko kuma an umarce shi da yayi ta a matsayin mustahabi mislu qawlihi kamar fadan Allah da yace ihdinas siratal mustaqim addu'a da ake so kullun ka dinga yi kana neman Allah ya shaitar da kai zuwa ga tafarki madaidaici wannan wajibi ce mislu du'aihi fi akhir as-salah kamar addu'a da ake a ƙarshen sallah a tahiyya ka du'a'i alladhi kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya'muru bihi ashabahu faqala kamar addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai ya ce iza qa'ada ahadukum fi tashahhudi falyastahib billahi min arba'in idan ɗayan ku ya zauna zaman tahiyya ta ƙarshe a sallah to ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu min azabi jahannam wa azabi al-qabr wa fitnati al-mahya wal mamati wa fitnati al-masih ad-dajjal wannan addu'a ce take wajibi mutum yayi ta a tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati وأعوذ بك من فتنتي ومن شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرب أو اللفظ أو أنكما اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الاستعاذة من أربع واجبين أصلى شوى neman tsari wani hadisi na cikin sahih muslim ya Allah ka tsare mu daga azabar jahannam ya Allah ka tsare mu daga azabul kabari Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ya Allah ina neman tsarinka daga fitina da sharrin fitinar dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a dinga yin wannan addu'a fa hadha du'a'un amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallama an yadu as-sahabata an yadu bihi kaga wannan addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su dinga yin ta fi akhir salatihim a ƙarshen sallah bayan kai tahiyya kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai kai wannan wa qad ittafaqat al ummatu ala annahu mashru'un al umma kuma ta yi ittifaqi akan cewa wannan abun shari'a ne yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yarda Allah da manzo suna son wannan addu'a suna son a dinga yin ta kuma sun yarda a dinga yi wa tanaba'u fi wujubi inda malamai suka samu sabani sun karu juna ilimi shine shin wajibi ne wannan ko ko mustahabbi ne fa aujabahu tawus wa ta'i tawus ibn kaisan da wasu ainihin wato wanda ba shi ba cikin malamai suka ce wajibi tawus ana rubuta shi ne da wawun daya kamar da muka faɗa a ranar idan alami ne amma idan sunan shi dawisu din da shi da ake saka wawun ne in ya zama sunan yanka na mutum to wawun ɗaya ake sawa kamar da ake rubuta Dawud daga Dawud akwai maddu tabi'i amma wawun ɗaya ake sakawa haka Harun wawun ɗaya ake sakawa idan sunan yanka ne mu kiyaye amma idan ba sunan yanka bane sai a saka wawun ne haka malamai suka faɗa a cikin ilimi na Arabiya وطائفة وهو قول مذهب قول في مذهب أحمد والأكثرون wannan shine kuma zance a mazhabin Imam Ahmad wal aktharuna qalu huwa mustahab amma dai wasu malamai da dama suka ce mustahabi ne ba wajibi ba to kaga dai yana kewayawa tsakanin wajibci da mustahabbanci shine nau'i na farko wal adiyatu allati kana nabi sallallahu alaihi wasallama yad'u biha aw yu'allimu ashabahu an yad'u biha wani sashe na addu'o'in da suke wajibi ko mustahabi sune addu'o'i waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato a wato wanda suke nau'i na biyu kenan addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a da su ko yana yana umarninsa yana koyawa sahabbai su dinga addu'a da su la takhruju an an takuna wajibatan aw mustahabba ba sa fita daga wajibi ko mustahabi kullu wajibin min alwajib almustahabi fallahu yuhibbu wa yarda da abin da yake wajibi ko mustahabi Allah yana son shi kuma ya yarda shi wato yayin da yana magana akan nau'i na farko ne na abin da yake wajibi ko mustahabi a cikin addu'a kullu wajibin min alwajib almustahab fallahu yuhibbu wa yarda wa man fa'alahu radiyallahu anhu wa arda wanda ya aikata wannan wajibi ko wannan mustahabi sai Allah ya so shi ya kaunace shi malam yace fa hal yakunu min ar-riba tarku ma yuhibbu wa yardahu to kana ganin zai zama hanyar samun yarda shine ka bar abinda Allah ya yarda shi ita addu'a Allah yana so addu'a take wajibi ko musabi Allah yana so kuma ya yarda ita ko kuma kun ce ba za ku kwata kwata ku ba ku yi wa nau'u min ad-du'a yunha anhu akwai nau'i na addu'a wanda ainihin an an hana an hana yin wannan addu'a kaliski da'i fi du'a kaman wuce iyaka game da addu'a in an tuna mun wannan karatun a cikin abin nan mai sunan shi ɗaya littafin da muka gama din can ibtida'u ko cewa akwai wuce iyaka game da addu'a shine mithlu an yas'ala ar-rajulu ma la yasluhu lahu kamar mutum ya dinga roƙon abin da bai dace ba bai cancanta ya same shi ba mimma huwa min khasa'isil anbiya kamar mutum ya dinga roƙon wani abu da yake yake banci annabawa ya dinga roƙo cewa Allah ya mai wahayi ko Allah ya bashi mu'jiza ko Allah ya bashi wani abu walaysa huwa bi nabiyyin alhalin ba annabi bane shi to wannan haramun ne yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a wa rubbama huwa min khasa'isir rabbi subhanahu wa ta'ala kai ko kuma ma ya dinga roƙon wani abu wanda yake sifa Allah ne mithlu an yas'ala li nafsihi alwasilata allati la tasluhu illa li 'abdin min ibadi kamar ya dinga cewa ya Allah ka ba ni wasila alhalin kuma ya san wasila wani gida ne a aljanna wanda bai cancanci kowa ba sai wani bawa guda daya wannan bawan kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da wani zai zo yanzu mai koyi dinga neman aljanna sai ya dinga neman wasila to yayi ta'addanci addu'a aw yas'al Allah an yaj'alahu afdala min awliya'illah ko ya dinga roƙon Allah ya ce Allah ya sa ya zama ya fi waliyai ya fi annabawa hatta ya kuna afdala min Abi Bakar wa Umar ko ya ce Allah ya bashi daraja fiye da ta Abubakar da Umar wanda wannan ya san ba zai samu ba aw yas'al Allah an yaj'alahu bi kulli shay'in alim ko mutum ya dinga adda yana cewa Allah ka sa san komai aw ala kulli shay'in qadir ko Allah ya bashi kaddara akan komai aw yarfa'u anhu kulli hijabin ko mutum ya dinga adda yana cewa ya Allah ka kawo min da hijabi yamna'uhu min mutala'atil ghuyub hijabin da ke hana ya ga gobe da jibi wato mutum ya ce Allah ya karshe shi ilimin gaibu wa amsali zalika da makamanta wannan duk wannan haramun ne haramun ne mai mutum ya roki irin waɗannan abubuwa aw mislu an yad'uwa dhannan annahu mutajin ila ibadi wa annahu yablughuna darrahu wa nafsahu ko kuma mutum ya dinga addu'a da ji a jikinsa cewa Allah yana da bukata zuwa ga bayi ko kuma cewa bayi za su iya cutar da Allah ko su amfana da shi fa yadlubu minhu dhalika al-fi'l ya nemi haka daga Allah wa yadhkuru annahu idza lam yaf'alhu hasala lahu dayr min al-khat ya dinga neman Allah ya mishi wani abu cewa Allah bai mishi ba to bayin Allah halittun Allah za su cutar da Allah kamar yana wa Allah kashidi ko yana wa Allah ainihin wato galatsi kenan فهذا ونحوه جهل بالله wannan rashin sanin Allah ne wa atida'un fi du'a kuma ta'addanci ne a cikin addu'a wa in waqa'a fi nahwi dhalika qa'ifatun min ash-shuyukh yace ko da yake ba an samu shegunai da dama sun aikata hakan kana karanta tarihin su a cikin tabaqatu sufiya a cikin tabaqatu kubra na sha'arani da makamantansu zaka ji maganganu na ta'annati irin waɗannan da yawa Allah ya tsare kuma a yanzu ma za ka sha jin an sha jin suna fitowa su faɗa za ka ji wasu shugunai suna irin wannan maganganu na rashin ladabi da rashin sanin daraja Allah da jahiltar matsayin Allah Allah shi kyauta wa mithlu an yaqula Allahumma ighfir li ita. yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mutum ya ce Allah in ka ga dama ka ka gafarta min fa yadhunnu anna Allah qad yaf'alu shay'a mukhtaran sai zama yana ganin Allah yana aikata haka ne in ya ga dama aw yaf'aluhu mukrihan wato a tunanin shi Allah na iya aikata abu da ganin damarsa yana kuma iya aikatawa in an tirsasa masa kal muluki kamar yadda sarakuna suke na duniya akwai abin da suke da sarran su akwai abin da ba shi suke so ba haka suke hakura su saboda an takura musu fa yaqulu sai ya ce igfirli in shi'ta in ka ga dama ka gafarta mu wa qad nahannabi sallallahu alaihi wasallam an zalika alalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aikata wannan ya hana fadin haka wa qala annabi yace la yaqul ahadukum allahumma ighfirli in shi'ta kar wani a cikin ku ya sake in yazo yin addu'a yace Allah in kaga dama ka gafarta mana kamar da yake cikin hadisin bukhari da ainihin wato muslim ta hanyar sahabi Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta Allahumma arhamni in shi'ta walakin annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ya kamata li ya'zim almas'ala ya kai matuƙa wajen maraire cewa da roƙon Allah fa inna Allah la mukriha la dan ba wanda ya ce wa Allah tilas wanda ya ce sa Allah dole mun kana cewa an kaga dama kai kaza wato kana nufin kaman abin da za ka gaya wa mutum da cikin galatsi haka ko ya yi ko kai shi ya jiyo ko ya yi yana so ko ya yi baya so kaga wannan dan uwanka mutum da za ka faɗa wa haka wanda kake sama da shi to in ka ga dama ka yi kaza ko ka gaya wa matarka ko to ba a wa Allah wannan ikrahi wa mithlu an yaqsu da saja fi du'a'i wa yatashahhaqa wa yatashaddaqa wa amsalu zalika ko ko mutum ya zo ya fara saja'i ya fara zance na kowace jumla sai ya kare ta dolan dole da irin harafin na baya da ƙarfin tsiya yana ta lalubo kalmomi har ya zama ya fi damuwa da lafuzan fiye da ma'anar waye ta shahaqu ya dinga ainihin tsananta muryarsa a tashiq asalin shi shine as-sautu shadid shine ash-shahab murya mai tsanani daga murya da ƙara wa ya tashaddaku ko kuma ya dinga ainihin wato a yin salo yana gwalangwaso yana wani salo na musamman da wani gwalangwaso shi ne a tashadduk kamar rerawa da murguɗa baki da yin magana haka kamar ta ainihin wato a nuna isa ko raini ba a yin haka a cikin addu'a wa misali zalika da duk kwatankwacin irin wannan kamar ka roƙi Allah ya cutar da wani shi ma yana daga cikin abin da yake ta'addanci a cikin addu'a Allah ka sa wa wani jarrabar rashin lafiya ko Allah ka kwace dukiyar wani ko Allah ka wulakanta wanci ma abin nan wata wata wata take son mijinki misali ko kishi yake ko uwan miji ki dinga mata muguwa addu'a duk wannan haramun addu'a Allah ya fitar da wani haramun yana daga cikin ta'addanci ko addu'a akan abinda ya saba wa ɗabi'a da Allah ya yi mutane a ya saba abinda ɗabi'a da Allah ya muka mutum ya roki Allah ya ce Allah ka sa in daina jin yunwa ya Allah ka sa in daina jin bacci kwata kwata to wannan ji shi ma ya saba wa a ɗabi'a ko to duka haramun ne wannan yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a ya kamata mu kula sannan kuma daga cikin ta'addanci a cikin addu'a shine roƙon wani Allah abinda ba a roƙon kowa sai Allah wato kaucewa daga roƙon Allah zuwa ga roƙon wani Allah wanda wannan zai zama shirka ko kafirci ko bata ya danganta ga yanayinsa babu kyau shi duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin nau'in addu'o'i waɗanda aka hana haramun ne yace fa hadhihi al-adiyatu wa nahwiha manhiyun anha addu'o'i ire-iren waɗannan to an yi hani da su wa min addu'a'i ma huwa mubahun akwai kuma nau'i na uku na addu'a wanda yake halas da kai da karkai duk ɗaya ne ka talabil fuduli allati la ma'asiyata fiha ka dinka ka dinga neman wasu falaloli na Allah waɗanda babu saban Allah a cikin su neman arzikin Allah neman lafiya neman wadata neman aminci da duk abubuwan da suka shafi duniya kun ga wancan addu'a game da shiriya da tsira a lahira to wannan wajibi ne addu'a wanda a cikin ta akwai saban Allah ko neman abin da Allah ya haramta a nima ko neman matsayin da yafi karfinka ko kuma sabawa Allah a cikin addu'ar ko kuma yin addu'ar da tunanin zaka yi wa Allah dole duk wannan kuma shi kuma haramun aga su ne a gefe na tsakiya shine wanda yake ya shafi abin da yake halas ne ci da sha da ni'imar Allah da wadatar da Allah ke ba mutane da sutura da Allah yake wa mutane da falala da Allah yake wa mutane duk wannan dama suna cikin mubahat to babu laifi dan ka daga hannu kai addu'a ka nemi waɗannan in kai addu'an ko baka yi ba babu wani abin nan a cikin shi wannan mubahi ne halas ne kamar yadda kakan cin wani abu daga cikin ababen ci halas in ka ci halas ne in baka ci ba baka yi saban Allah zaka in kai adda ka ce ya Allah ka bani kuɗi Allah ka bani wadata kai halas idan baka roki wannan a wurin Allah baka yi saban Allah wadata ta duniya ina fata mun gane wannan abin da yake dole shine ka roki shari'a a wurin Allah ihdinas siratal mustaqim abin da yake dole shine ka roki Allah ya baka aljanna abin da yake dole shine ka roki Allah ya tsare ka daga wuta abin da yake dole shine ka roki Allah ya jaddada maka imaninka a zuciyarka abin da yake dole shine ka roki Allah ya gafarta maka zunubanka waɗancan kuma sune ababen da suke haramu wallahu ta'ala ala sai malam yace wal maqsudu anna riba allazi huwa min tariqillahi la yatadammanu tarkal wa tarku wajibin wala tarku mustahabbin ya ce abin nufi a nan shi arriba yarda allazi huwa min tsariƙin layi irin yarda da abu da za ka yi wanda yake yana kan tafarkin Allah la ya tadammanu tarku wajibi a cikin shi babu bayani ba a neman sai ka bar aikata wani wajibi shine wajibinka na addu'a wala tarku mustahabbin ko sai ka bar aikata mustahabbi mustahabbinka na addu'a فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا الدعاء وتكي واجبي da addu'a take mustahabbi to barinta baya zama abin yarda kama anna tarka sa'il wajibati la yakunu min ar-rida al-mashru' kamar da kuma barin sauran ababan da suke wajibi shi ma baya cikin abin yarda wanda Allah ya shar'anta wala fi'il al-muharramat min ar-rida al-mashru' kamar yadda aikata ababen da suke haramu shi ma baya zama daga cikin ababen da suke abun yarda da za ka aikata faqad tabayyana ghalatu haula'i min jihati dhannihim anna ar-ridha mashru'un bi kulli maqdur yace kaga kuskuren waɗannan sufaye ya bayyana ta fuskar yadda suka riya cewa ita yarda da aka shar'anta shine ka yarda da duk wani abu da Allah ya kaddara wannan fuska ta farko kenan ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استهبابا والدعاء غير المشروع كسكرا سنبيكما سنكاس بمبا تتكانا الدعاء والتكي wajibi ce ko mustahabi da tsakanin addu'a wacce take ba a halasta ta ba wa qad ulima bil istirari min dinil islam kuma bayan mun sani a cikin musulunci bil istirar sani na na ainihin abin nan wato wanda bai bukatar bincike cewa anna talabal jannati min allahi cewa neman aljanna a wurin Allah wal isti'azata bihi min an-nar da neman tsarin Allah daga wuta huwa min a'zamil ad'iyati al-mashru'a wannan addu'a na daga cikin addu'a mafi girma da shari'ar musulunci ta kawo li kulli ahadin min al-muslimina li kulli ahadin min al-mursalin wan nabiyina wannan addu'a ce ga kowane ainihin bawa cikin manzanni wan nabiyina da annabawa wa jami'is siddiqina da dukkanin masu gaskiya wa shuhada'i was salihina da shahidai da bayin Allah na gari wa anna zalika la yakhruju an kaunihi wajiban aw mustahabban kuma wannan addu'a ba ta fita daga ko dai wajibi ko mustahabi annabawa da manzanni da shahidai da siddiqai da salihan bayi duk wani mutumin kirki bai da wata addu'a da ta kai girman addu'ar neman aljanna ba shi da addu'ar ta kai addu'ar neman tsari daga wuta haka babu yadda wani ya ce wai shi tafarkin Allah yake bi shi tafarkin waliye yake bi amma kuma shi ba ruwan shi da wannan wa tariqu awliya illahi allati yaslukunaha la takhruju an fi'li wajibatin wa mustahabbatin tafarkin waliyai na gaskiya wanda suke bin Allah bi na gaskiya tafarkin su baya fita daga aikata wajibobi da aikata mustahabbai id ma siwa zalika muharramun aw makruh domin da abinda ba wajibi ba ba mustahabbi ba to sai dai zama haramun aw makruhin ko makruhi aw mubahin ko mubahi dan waɗannan guda biyar sune ahkamut taklif al ahkamut taklifiyya guda biyar duk abinda mutane suke aikatawa ko dai zama wajibi ne akan su to aka san shi shine haramun ko kuma ya zama mustahabbi ne su aikata shi to aka san shi shine makruhi ko kuma ya zama wanda yake tsaka tsaki shine al-mubah halal don da bawashi ke cewa yin ka banza barin ka banza ma'ana yanzu baccin rana mubahi ne kaga dama kai in kai babu wani lada na musamman na baccin rana idan baka yi ba babu zunubin yin kin yin haka ainihin wato cin abinci karfe daya zaran an yi azhar da muka saba cin lunch ko karyawa da safe da zaran an tashi wannan kawai mubahi ne babu inda aka ce dole sai ka karya da safe hala akwai al'ummar da ba sa karyawa wata kila sai sha'i a safe amma kaga ita sallar asubahi da aka ce ka yi ta da asubahin nan to ita wajibi ce sannan a aka sun ta barinta shi kuma haramun yin salloli na nafilfili wannan kuma mustahabbi ne kin yin su makruhi ne kaga haka shari'o'i suke tafiya akwai wajibobi abinda ke mukabalanta su shine haramu akwai mustahabbai abinda ke mukabalanta su shine makruhi sannan a tsakiya kuma akwai halal to duk aikin da waliyai suke yi in dai waliyai ne na Allah to za ka ga abinda suka damu da shi shine yin wajibi da yin mustahabbi sun damu da ibadoji na wajibi salloli da azumi da zakka da karatun alqur'ani da istighfari da sauransu duk waɗannan abubuwan suna yawo ne tsakanin wajibobi da musahabbai idan ko aka samu wani wali ya yi watsi da wajibobi da musahabbai yana aikata wasu ayyuka daban to dole za a ɗauko ne a auna ayyukan a gani shin mubahi ne ko makruhi ne ko haramun ne ayyukan ba za su fita daga wannan farfajiya guda uku ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa a thumma innahu لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس تطلب ذلك ثم إنه سنة يبدأ أبن يكي mimma auqa haula'i fi hadha al-balad daga cikin abin da ya auka da waɗannan mutane cikin wannan kuskure annahum wajadu kaseeran minan nasi la yas'aluna Allah jalbal manafi'i wa daf'al madar sun samu cewa da dama daga cikin mutane ba sa roƙon Allah ya kawo musu wani amfani ba sa roƙon Allah ya tunkuɗe musu cutarwa hatta talabal jannati hatta neman shi kanshi aljanna din wal isti'azatu minan nar da neman tsari daga wuta min jihati kauni zalika ibadatan wa ta'atan wa khayr ta fuskar kasancewar hakar bautar Allah ce ta fuskar kasancewar haka da'a ce ga Allah ta fuskar kasancewar hakan alkhairi bal wato mutane ba sa neman waɗannan abubuwan ta wannan fuskar bal min jihati kaunin nafsi tatlubu zalik sai dai suna yi ne kawai saboda ran suna son haka fara'u anna min at-tariqi tarka ma tahtaruhu an-nafsu wa turidu sai suka ce to na daga cikin tafarkin da ya kamata su bi tafarkin neman kusanci ga Allah shine gujewa duk abin da rai ke so wa Allah yakuna li ahadihim iradatan aslan kuma kada ɗayan sai zama yana da wata irada sai dai kawai abin da kaddara ta gashi bal yakunu matlubuhul jaryan tahta al-qadri ya zama abin neman shi kawai shine gudana a ƙarƙashin kaddara ka'inan ma kana kuma me ya faru wato abin da suka kalla shine mutane da dama suna cikin wani kuskure shine kin yin addu'a mutane suna cikin bala'o'i da fatuntunu amma ba su addu'a sai dai su ta korafi sun fi damuwa da su ta yaya ta korafi cewa kaza ba daɗi kaza bai yi ba amma zama su yi addu'a da tunanin ibada suke to wannan ya karanci a cikin mutane hatta neman aljanna din ma da neman wutar da da guje ma wuta yayi karanci a cikin mutane sa'ad da suke yi ba kawai ba sa ba sa halarto da tunanin ibada ne suna yi ne kawai saboda ran suna son su mutane kawai suna roƙon Allah kuɗi ne su roƙo Allah muƙami su roƙi Allah falala da wadata saboda ran suna son wannan abu ba wai dan suna ganin wannan addu'ar bautar Allah bace to da suka ga haka su sufaye sai suka ce to tafarkin neman kusanci ga Allah shine saba wa zuciyarka zaka tunda zuciya ce ke san wadannan abubuwan bari su saba mata saki kaji tunda shedan ya biyo musu ke me kun si da wancan kyakkyawan niyyar da niyyar cewa to mu ibada muke sai suka ce to kawai bari mu saba wa zuciyarmu mu nuna ba ma san wannan abu saboda su abin da suke so shine kar ya zama dan adam na da wata manufa ko wani ra'ayi na kashin kansa a kawai yana zaune yana jira shi sai da Allah ya shi kawai wannan ma wata hanya ce mummuna suka dauka shine yace suna cewa su a wurin su mutum ya zauna kawai ya zama ya gudana karkashin kaddara ka'inan mankana ko ya take wa hadha huwa alladhi adkhala kaseeran minhum fi ruhbaniyya wal khuruj an shari'a wannan shi abin da ya fitar da su da dama daga cikin ya shigar da su cikin ruhubaniyanci ya fidda su daga bin tsarin shari'a hatta taraku min al-akli wash-shurbi wal-libasi wan-nikahi ma yahtajuna ilayhi har suka daina ci suka daina sha suka daina sanya sutura suka daina aure suka daina duk wani abu da suke bukatar shi a rayuwa ma la yatatimmu maslahatu dinihim illa bi ababan da nagarta addinin su ba ta cika sai da shi fa innahum ra'aul ammata ta'uddu hadhihi al-umura ibadatan bi hukm al-tabi wal hawa wal ada saboda sun ga cewa dan adam sauran gama garin mutane suna ganin da ci da sha da sira da aure kaman wani abu ne wanda ya zame musu ibada ba ibada da Allah ya ce ci ba ibadar da suke bautawa ɗabi'arsu suke bautawa san zuciyarsu suke bautawa al'adar rayuwarsu ma'ana Allah subhanahu wataala da ya kawo mu duniya ibada ya kawo mu ne amma kuma ya tsara sauran masalih na rayuwa dan ibadar ta da nagarta da ci da sha da sutura da aure da matsuguni da sauran da ababen da muke yi Allah cikin hikimarsa ya sahale mana su ne dan mu ji daɗin yin ibada shi sai ya ce mu ci abinci mu sanya sutura ya ba halasta mana mai aure ya halasta mana mu mallaki dukiya dan duka waɗannan abubuwan su kyautata ɗabi'a ibadar to amma sai dan adam ya zama da wani hali sai ya kutsa cikin waɗannan ababe na maslahohin duniya suka zama kamar su ne ibadar da Allah ya tuba shi duniya ya zama yana cinye rayuwar shi gabaki ɗaya a kansu yanzu kalli turawa jama'a turawa kalli yadda suka inganta wannan duniya wato wato wanda take mai karewa suka manta da lahira wanda take albaqiya kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah kalla bal yuhibbuna al'ajila suna suna san wannan duniya yanzu duniya da suke rayuwa a ciki sun inganta ta iyakar ingantawa sun sun sakhara ta suna juya duniya iya sarransu ma'ana sun inganta tattalin arziki sun inganta zamantakewa da tsara birane da gine-gine da al'adu da wasanni da ƙarfin wato mulki da sarauta da ƙarfin juya duniya da tsara dokokin da suka dama yanzu ba su da wata damuwa inda ya game da duniya inda ya game da duniya ne sun tsara komai sun ajiye shi inda suke so sun tsara shi yadda suke so amma kuma wannan duniya mai karewa ce bai kamata a ce ka ciyar da duka energy ɗinka akan ta ba to amma musulmai sai muka samu wannan yanayin da ka ga mutane duk abin da suke kawai duk wanda ka tambaya ko ka tuhume shi me yasa baka karatun alkur'ani misali baka zuwa majalisin koyon ilimi ba a ganin ka harka addini ka daina zuwa gun wa'azi ka daina zuwa gun muhadarori ba ruwanka ka daina damuwa da iyalanka akan abin da ya shafi addinin su da ibadarsu me ya amsa shi yana can neman abinci neman abinci shine kawai damuwar mu babu abin da muka dauka da muhimmanci kamar neman abinci babu kuma abin da in kana yin shi mutane za su ga cewa to wannan ya san ciwon kanshi kamar kada mu da neman abinci tun daga iyayenka da ƴan uwanka da mutanen anguwa duka za a gane cewa to wannan mutumin wannan wannan yaro ne mai hankali ya san ciwon kanshi daga da da wanda zai shiga misali yanzu ya ce bari ya tafi hadda alqur'ani kaga dai ya kama abu mafi daraja ko wannan kuma ya ce to cikin bari ya tafi 100 level a cikin dangin ku aka samu mutum biyu wani ya samu admission ya tafi university wannan kuma ya ce shi bari ya tafi gun wani alarin ma zai zauna hadda qur'ani kawai zai sai ga wancan zai tafi makaranta ta boko shi za a taimakawa shi kowa zai ce to ai Allah ya sa albarka a mai addu'a a dauke shi ma a mota a kai shi haggar kuma ai ta bin sawu ana mai kyauta ana mai kirki yana jin alat shi kuma ne da ta fada to yaje shikenan tunda kaga abin da kaza ba kenan Allah ya bada sa'a wanda ma ya ga mishi magana ta galati kenan ta je ka kaga ba dai ka ci abin da kai ba kenan je ka Allah ya bada sa'a ana ganin shi bata kan shi lokaci yake ko bai san bai san mutuncin abin da zai da za ka ce ni bari ka ɗauki ɗanka ka kai shi bari ka kai shi wani gari ya je ya hada alqur'ani na ran idan Allah za ku iya digima da kakan shi wanda shine shine babanka ko baban mataka shi baka da hankali ne zaka ce zaka kai shi kura ko adamawa ya je ya zauna kawai ba a san inda ya je ba amma da makarantar boko ta zai kai shi daga nan har har misra har malaysia har china cikin arna waɗanda ba su san Allah ba a jin damuwa cewa za su bata mashi ɗabi'a ko tarbiyya ko al'ada mu dai kawai ya dawo da certificate kuma tun yana can za ku to mutane ta kama cewa ɗan mu na China ɗan mu yana Ukraine yana cikin arna ba amma kuna jin daɗi to kaga wannan tunanin da ya shiga cikin mutane sai sufaye suka nemi su guje mushi su ba za su yi wannan tunanin ba don wannan tunanin mummunan tunani ne to garin guje mushi sai kuma su gujewa hatta asalin halasta da haka sai su shiga ruhubaniya ba sa aure ba sa cin abu mai kyau ba sa shan abu mai kyau ba sa sanya sutura mai kyau babu ruwansu to ƙarshe kuma sai mutum ya zama ɗabi'a sai ta galabaice shi domin wannan kuma tsari ne na Allah baka isa ka canza sunnatullahi da Allah ya tsara mutane akai idan ɗabi'a ta galabaice mutum kuma sai ya zo ya zama ya lalace kuma gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce rubaniyata nifta da uwa baka tamna alai kiristoci suka fara wannan kirista suka fara yin rubaniya har yanzu suna yi za ga wasu ba sa yawa da takalmi ba sa yin aure ba sa cin komai ba ruwansu da kowa amma kuma sun ki aure amma ana kama su da laifukan zina da luwaɗi sun ki cin ɗayi ba amma kuma ana kama su da cin abin da yake haramun su dukiyar mutane ba da gaskiya ba su ci abin da yake haramun da sauransu sun ki su sanya sutura mai kyau za a kama su kuma da sanya sutura wato suturan da ya halatta sai kuma a kama su da sanya sirrin da bai halasta ba su da waɗannan abubuwa su ne suka faru ga ainihin sufaye saboda ganin da suka yi mutane sun canza ga baki ɗaya sun bi son zuciya wa ma'lumun annal af'ala da kika qaw ala hadal waji la takunu ibadatan wala qa'atan wala qurba kuma waɗannan ayyuka ba ibada bane ba da'a bane ba qurba bane neman abinci ba ibada bane a karankin kansa ba kuma da'a ce ga Allah ba ba aikin lada bane aiki ne na bukata ta dan adam fara'a ulaika anna tariqa ila Allah tarku hadhihi al-umuri li'annaha min at-tayyibati wal adati sai suka ga cewa hanyar da za su bi ga Allah shine su bar waɗannan abubuwa gaba daya dan ababe ne masu daɗi na al'ada falazamu min al-ju'i sai suka lazimci yunwa wasahari da kin yin bacci wal khalwati da kebance kansu wasamti da yin shiru su kin magana wa gairi zalika da wasu wadannan mimma fihi tarkul hududi wanda a cikin shi akwai barin samun morewar rayuwa wa ihtimalil mashaq da kuma jure wahala da kunci ma auqahum fi tarki wajibat sai kuma abin ya kai su har zuwa ga barin abin da yake wajibi wa mustahabbatin da mustahabbai wa fi'li makruhatin suka je suna aikata abin da yake makruhi wa muharramatin da aikata ma haram wani ma hayyaje kaga yana nema ya zari ya haukace ya dinga maganganu yana zagin Allah yana ta'annati yana barna wani yaje yana yin ainihin ababe na, na Allah wajarai dan dai shan zina shan giya ko zina ko cin haram wannan bai zama ma abu bako a cikinsu bayan mutum ya ƙi na halal sai kuma je ya auka cikin wanda yake haramu ya auka cikin wanda yake wato makruhi bayan ya ya guje wanda yake mustahabi muna ganin bari mu saurara nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah ibn Taymiyyah da bai gushe ba ya tattauna wannan magana har kusa da ƙarshen littafin nan abinda zai ta yi kenan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi